الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu mai albarka masallacin usman bin affan unguwar hamadu kafi fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na sufatu salatun nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'allama a sheik muhammadu bin salal usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci namu a daidai wannan lokaci kuma a daidai irin wannan gini idan masu bibiyar wannan karatu ba su manta ba a makon da ya gabata yana mana magana game da irin yadda ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta surori a cikin sallah sallolin farilla nan gaba ɗaya sai da mala ya kawo mana misali irin abin da manzon Allah yake karanta a kowace a cikin rako'inta bayan karatun fatiha bayan wannan sai mala ya kawo wani tambihi wanda ya ce har in akwai matsala da za ta sa liman ya taƙaita karatu a sallah zai iya yi shari'a ta bashi dama muka kawo misalin wata rana manzon Allah ya shiga zai yi sallah da niyyar ya tsawaita sai ji wani yaro yana kuka wanda mahaifiyarsa ta zo da yi masallaci sai yanke karatu sai yi ruku'i duk mala ya kawo ta ba ta karkashin wannan babi yau muna laraba ɗaya ga wata rajab hijira na da shekara 1400 da ainihin 30 da 1443 azumi iya kasa da wata biyu ke Allah ta'ala karuna ramadan da imani hakan ya yi daidai da biyu ga watan biyu miladiya 2022 inda za mu tashi a yau shi insha Allah shi ne a ruku gaba ruku'i dama idan an gama karatun fatiha da sura ba abin da zai biyo baya sai ruku'i an fahimci nan to muna gaba ruku'i kamar yadda malayar rubuta a littafin sa shafi na 101 shafi na 101 wannan kuma shi ne darasinmu na talatin ko na arba'in daidai a wannan littafi darasinmu na arba'in daidai a wannan littafi insha Allah malik ke cewa wa ba'da intiha'il qira'a bayan liman ko mai sallah ya kammala karatu yukabbir zai yi kabbara rafi'an yadayhi iya mai daga hannayensa yukabbiru rafi'an yadaihi zai kabbara iya mai daga hannayensa guda biyu ka rafa'ihi ma inda takbiratul ihram kamar yadda yake daga hannayensa a yayin kabbara ta harama kenan idan ana bibiya ba a mantawa mun yi bayani daga hannu iya da siffa guda biyu ko hazawul mankin nan daidai kafaɗu shoulder kenan ko kuma nan daidai kunnuwa kunnuwa ma ko farkonsu ko kuma can su duk a yayin daga hannu yayin kabar harama an yi wannan bayani to sai maliki cewa zai daga hannayensa irin dagawar da a takbiratul ihram ana ganewa fayarka bayan yayi kabbara game da daga hannayensa kuma sannan sai yi ruku'i ruku'i shine durkusawa da kama guyoyi mutum ya rankwafa bayansa ya ɗauki hannunsa na dama ya kama gwiwarsa ta dama ya ɗauki hannunsa na hagu ya kama gwiwarsa ta hagu kuma ita gwiwar so ake yan yatsun su kama ta sosai matukar ba larura ba ci za ta hana idan da ciwo a gwiwar to sai a taɓa ko a dafa ta amma matukar hannun lafiya gwiwar lafiya to sai ake hannun ka kama gwiwar sosai ya zama kamar wani noti ne kake nema ka kunce shi an fahimci nan dan duk ayyuka na sallah ana buƙatar kai su da gaske babu wasa ko sakaci ko rigi a cikin aikin sallah ka kama gwiwoyinka sosai shine fayar ka rawal bukhari an abi huraira radiyallahu an akwai hadisi da imam al-bukhari ya fito da shi hadisin sahabi abi huraira Allah ta'ala ya kare da shi yace at-takbiru fi ruku'i wa ma ba'daha at-takbiru fi ruku'i wa ma ba'daha ay rafa'ul yadaini inda takbiri fi ruku'i wa ba'daha daga hannu da ake yi tare da kabbara imam al-bukhari hadisin abu huraira ya ce shi mai gida sallallahu alaihi wasallam iya daga hannunsa duk kabbarori ruku'i zuwa bayan ruku'i ruku'u wa mabadaha ma'ana idan an tafi sujada ba a daga hannu kenan sai dai ayi kabbara idan an dago daga sujada ba a daga hannu sai dai ayi kabbara idan za a miƙe ba a daga hannu sai dai ayi kabbara amma ruku'i da bayan ruku'i anan ake daga hannu tare da kabbara an fahimci wannan shi addini koyansa ake yi ba kamar ayatin nasu bane wani za a ga a zama in yi sujjada ma ya dago sai ya daga hannu in zai tafi sai ya daga hannu to ya saka a ga yana kamar ayatin nasu ne wannan daga hannu tare da kabbara takbiratul ihram farko tafiya ruku'i farko dagowa daga ruku'i shikenan a waɗannan gaɓoɓi guda uku haka imam al-bukhari ya ce hadisin abu hurairah at-takbiru fi ruku'i wa ba'da ruku'i zuwa baya anan ake daga hannu amma ruku'i zuwa gaba ba daga hannu an bai fitar nan a maliki cewa hadisin ya cikin littafin bukari fi kitabil azan babu takbiri idza qama min sujudi maliki gaba da cewa warawa muslim an abi huraira imam muslim daga sayyidina abu huraira shi ma hadisi ya zo cikin muslim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi kulli at-takbiru fi kulli qabdin wa raf'in ita sujjada ana yin ta fi kulli qabdin wa raf'in a duk lokacin da gaba za ta motsa kuma tare da daga hannu kaga abin da yace ce kafdin wa raf'in kafdin shine motsawar gaba yayin ko tafiya sujada ko ruku'i ko dagowa in gaba za ta canja gu ta yi nan ta yi nan shine kaf ya ce rafa'in kuma daga hannu kaga da ya ce a takabiri fi kullir kafdin to wancan hadisi na sama ba zai aiki ba kenan an fahimci nan to amma sai ya bambance ana akwai gun da kafdin ake kabbara za a yi akwai gunda kuma rafa ake daga hannu ake kabbara za a yi an fahimci magana ma'ana ita kabbara kowace gaba za a yi kabbara amma daga hannun akwai guraben da aka ce za a daga amma duk motsi za a yi wani malami yake cewa takabirat a sallah mai raka hudu ta kai wajen 36 kabbarori kuma ka lissa ba gani kabbara harama an samu daya tafiya ruku'i an samu biyu tafiya sujada an samu uku ɗaguwa daga sujada an samu hudu koma sujada na biyu an samu biyar ɗaguwa daga sujada tafiya tsaye an samu nawa shida ka yi shida sau hudu nawa zai baka mun cire gabar sami Allahu liman hamidar da rabbana lakal hamd tunda nan ba ainihin kabara ake a gumba amma kowace raka'a tana da cikakkun kabar bari guda shida shida sau biyu sha biyu shida sau biyu sha biyu ishirin da hudu a sallah mai raka a hudu kana da kabbarori guda ishirin da hudu a cikin kowace an fahimci wannan wannan kabarbari ne wanda kuma ana so ka motsa bakin ka ya faɗa na kusa da kai ma ya ji ba a zuci ake yi ba baki ana so ya motsa kuma na kusa da kai ya ji kabbarar da kake yi ba kaman tasbihi ba ne ko karatun tahiya a'a ita kabbara sai baki ya motsa ba wai liman aka ɗora wajibin shine zai ce Allahu akbar Allah a kai ma zaka faɗa inna ma ju ilal imamu li utamma bi idan liman ce Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar idan yace sami Allahu liman hamida ka ce rabbana wa lakal hamd haka ake yi amma wasu ka ji bakin su gum dole shi dan ya kama ziyara ai Allah wallahi idan kai gum kana dole wasu wasu ya zo ma musamman a wannan lokacin abubuwa ga sunan ku ya hakuri yanayi ne ya zo dole a faɗa yawa dole tunani zai ma yawa ga can ga can ga can dole tunani ya ma yawa an fahimci wannan amma amfanin motsa bakin to zai ƙara tunatar ma sallah kake yi ba kana cikin wani aiki mai muhimmanci motsa bakin zai tunatar da kai cewa sallah kake ibada kake shi yasa ba a son shiru shiru iya sa wasu wasu yayi yawa iya sa wasu wasu yayi yawa ana babu labari cewa akwai wani bawan Allah haka ya dan gama aikinsa ne haka ya dan ganje-ganjensa sai sai tiba irin ta iban yashin nan ya sami yan yaransa suna aiki suna zuwa kwari su ibo yashi aji a siyar da wata ran sai Allah ya ka jarabawa wannan mota an je rami ta ke fitowa aka yi ta fama aka yi ta fama docan sai aka ce lokacin sallah ya yi a fatsi a yi sallah mana da yake akwai dai alamar addini da yi da yaransa a koma gefa kai alwala dole ki salon azahar ce za a yi karatun a ɓoye ake yi can ana tsaye maimakon ya ce allahu akabar zai ruku'i sai ce ku turo kaga wannan rabin nasa iyakan tibarsa ke inda ya manta masan lage kwai ku turo ci doka da a ce karatun a bayyana ake yin sa wai allah motsin bakin da karatun zai cinata da yi sallah yake yasa kun ga limancin nan wallahi ba karamin aiki ba ne wai ba da muna cikinsa ba ne a dukkan musulmi wanda sallah ce ta dame shi zai gane limanci ba karamin aiki ba ne in dai sallar ta dame ka kai din wallahi za a gane limanci ba karamin aiki ba ne duk inda liman yake duk inda yake in dai lokacin sallah to hankalin sai ya masallacin sa duk inda yake ko da ya ba da excuse ayi sallah baya na amma wallahi a daidai lokacin hankalin sai ya masallaci ya za a yi ya za a yi bayan sallarsa kuma ga goyo da yake yi duk al'umma da suke sallah a bayansa yake goyon su ba akwai abubuwa da yawa da za su yi wanda ya ɗauke musu idan ka samu rafkanuwa cikin sallah kana bin liman liman ya ɗauke ma in dai ba sallah sallama karga shi ba in dai ba kabarin harama karga shi ba duk abin da ke wani tsakanin in dai kana bayan liman ya ɗauke ma ku duba mahimmancin bin liman fa iya sauke ma karatun fatiha kuma ka samu wani raka'a yanzu liman ya gama karatun fatiha ya gama sura iya ruku'i ka shigo masallaci kai kabbara ka sami a ruku'i to ka samu wani raka ya dauki ma karatun fatiha ya dauki ma tsayuwa domin sa ya dauki ma karatun sura ya dauki ma tsayuwa domin sa duk wani nauyin ka labta mai a bayan sa an fahimci wannan kuma duk abin da ya faru a masallaci ina liman yake duk abin da ya faru ina liman ai liman za a ce to amma kuma mamun ba sa kula da limamin nasu ba sa kula da su gaskiya sai dai hakuri wallahi limaman kar ku sake kun shara da su a gaban Allah Allah saboda aikin da yake kansu wallahi ba karamin aiki bane ba karamin aiki bane mas'uliyar masallaci ta yesu bincike su ne karatu su ne amsa tambaya su ne wane ne kwamiti su ne wani ma mubahi da lafiya su za a jagoranta aje a gano shi waye ya kare su za a duk wani abu amma kuma abin mamaki su wanda suke dora musu wani nan ba abin da suke musu akwai wani malamin mu sai zagi ko a do zagi ba abin da zai yi kara mana lafiya yake sosai kuma abin da zai wannan dan abu kaɗan kuma ba a musu uzuri dan abu kaɗan minti uku ba za a jira liman ba an dinga duba agogo an dinga hangawa mu ta da sallah wani imana sallah ko ba kake bane wani imana sallah akwai wani malami mu a can wajen wacce unguwa wajen pizza din nan yake ba mu labari akwai wani mamunsu haka marar haƙuri daga lokacin sallah ya dinga duba agogo kenan minti ɗaya biyu ayi sallah ayi sallah wata liman fa ya shigo masallacin kafin ya zo sau ya tsaya a gargada ayi sallah ayi sallah sai jama'a suka ce to wane ya shiga kamar sallah shikenan yayi ga sallah aka ce ai ga liman ya zo shi a tutun da ya shiga a bar shi ya ci gaba da sallah aka yi kabbara aka bi shi wallahi fatiha ki zuwa ta yi fatiha wallahi ki zuwa ta yi dole sai baya dawo ce kun ga Allah ya nuna masa iyakar sa kenan zai tabbatar da cewa shi wannan malamin ba karamin aiki yake ba duk wanda za ka rena wa aikinsa na alkhairi kai wallahi ko rabinsa ba za ka iya yi ba rabinsa ba za ka iya yi ba saboda ka wajibi ne mu gane kan cewa jagoranci a addini iya buƙatar addu'o'i kuma iya buƙatar taimaka gunda ya kamata a taimaka shi yasa addini ke da kima a ƙasashen larabawa domin su ba masu mutunci ila limamansu su ne masu mutunci su ne masu kima amma yanzu kaman kansila ya fi limamin juma'ar ku mutunci kai shugaban wat ba ko sakataren wat na fati musamman fatin da take mulki sai ga an tara mai kasa da binsa a baya amma limamin kuma rin kudu kuma limanci fa tuki ake ma ba zai kai gaban Allah ba mu tuna da wannan matsayin sallah a rayuwar tuki ake ma za a kai gaban Allah ajiye ka har ma an tukin yayi kyau ka samu damar tafiya aljanna yasa wani sahabi cikin mutanen madina da aka zo ana maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa muhajirun sun ce aiwa sai na abakar mubaya amma su mubaya ya zama kaliba sai ake ta maganganuwa su mutanen madina sun ce a asu a cikin za a samu kalifa mutanen makka sun ce a cikin za a samu kalifa ana da tattaunawa sai aka zo kan wani sahabi ka ci kai me ra'ayinka gamar sai na abakar ci a manzan Allah fa yana nan da rayuwarsa ya naɗa sai na abakar ya mana sallah ba ya limance mu mutumin da na yadda na bihi sallah na meka masa wulaya ta ta tafiya lahira me kuma na mulkin duniya cikin sa ai wancan shine min babi aula shine min babi aula wannan in dai har na yadda ya zama liman na mai sallah to ni na sallama masa duk abin da zai wallahi na yadda yanzu ku ke wani baban ku ba ku ke musu ba sallar jana'iza su ne sallar roƙon ruwa su ne idan korona ta zo fatawa su ne wane ne wane ne su ne waya ma kanta wala ta shiga kana gida kana so kai wani research minti talatin awa daya wallahi lokacin ba kashe wayar ka wallahi ba za ta yi ba ba a san yanayin da kake ciki ba kana kan mashin kana tuki kana waye shi dai mutum bukatar sa ta biya amma kai wace me ake yi a rayuwarka baka sani ba baka da lafiya iyalanka ba su da lafiya ya harka nema abincinka take wane duk ba wanda ya san wannan akwai mutumin da flashin fa zai ma flashin ka bi ka ci an gata bala wala tambaya gare ni zan kaza kaza tambaya fa zai ma fita addini ba zai ma flashin kai ma text message na tambaya kai za ka zauna ka rubuta amsar da richard ɗinka ka tura mai amsa ba ruwansa wannan mutunta ilimi ne ba mutunta ilimi ba ne akwai abdullahi dan abbas suna da alaka ta jini da manzon allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon allah ya wafaci akwai wani sahabi dan abbasu iya so je gunsa ya samu wani ƙarin bayani da ilimi da ya ji aka ce wannan sahabin iya gida bai fito bai ci karko mai magana ya zauna sai da ya wuni a kofar gidan sahabin can lokacin sallah sahabin ya fito sai aka ce ai tun lokaci kaza yake na zace ko ba ka aika na fito kai fa jinin manzon Allah ne ba ya ce a'a to ai na zo neman ilimi ne dole mana na ma da'a na ma biyayya wannan alaka ta da manzon Allah wani abu ne daban amma yanzu gunka na zo karuwa zan yi sayyidina ali radiyallahu anhu yake cewa ni bawa ne ga wanda ya koyar da ni harafi da addini in ya ga dama ya sai da ni in ya ga dama ya enta imamu malik imamu darul hijra akwai kalifan lokacin sa kalifa mamu wata rana sai aka aika daga fada imamu malik ya je ana neman sa fada sai yake cewa a fada wa kalifa aiki ne na gwamnati ya taso ake nema na ko kuma a sha'ani ne na addini ake nema na sai aka ce ai fatawa ce za a yi masa amana bukatar zo fada sai ce ku ji ga ya khalifa al ilmu yu'la wa la yu'la alayhi in dai fatawa za a mun sai an zo inda nake wallahi ba zan je fadar ba domin ilimi ne sama da komai khalifan ya bar abin da yake a ofisin sai taho ya samu imamu malik imamu malik yana gida ka sanar da shi khalifa ya zo kafin imam malik ya fito sai kalifa ya samu kujera ya zauna da ya zo yake cewa kalifa barka da zuwa fatawa ka zo ta addini ya ce ita sauka kasa haka ce masa wala sauka kasa dole a nuna ma ilimin shine a sama sannan ya durkusa ƙasa ya sauka aka mai tambaya to na imam malik ya bashi amsa haka ake yi wannan shine darajar ilimi kuma hakan ba wani girman kai bane ba wani abu bane ilimin ake darajantawa ba wani abu bane amma a yanzu ba isa jama'a da yawa za su mutu da jahilci za su mutu da jahilci da yawa wallahi kuma za ku sha mamaki idan an je gaban Allah Allah ta'ala ya tsare maliki cewa warwal bukhari min hadisi ibn umar radiyallahu an imam al-bukhari ya sake fito da hadisi hadisin abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare dare أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش منظن الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا ابتتح الصلاة منظن الله صلى الله عليه وسلم yana daga hannayensa biyu daidai kafadunsa lokacin da zai bude sallah takabiratul ihram kenan wa iza kabbara lirruku'i idan kuma zai daga hannu zai tafi ruku'i nan ma iya daga hannayensa daidai kafadunsa wa iza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i idan ya dago kansa daga ruku'i nan ma iya daga hannayensa guda biyu daidai kafadunsa rafa'uhu ma kazalika aidan iya daga su daidai kafadunsa kuma gurabe guda uku nan kabbara ruku'i dagowa daga ruku'i wa qala sami Allahu liman hamida iya dagowa iya cewa sami Allahu liman hamida shi liman ko mai sallah shi kadai abin da aka ce yi kenan a motsin ɗagowarsa daga ruku'i kafin ya daidaito a tsaye ake cewa sami Allahu liman hamida an gane ba sai ka tsaya a tsayiciyar zaka ce sami Allahu liman hamida ba kana tahowa daga ruku'i zaka ce sami Allahu liman hamida sai ka daidaito a tsaye sai kuma ka ce rabbana walakal hamd an gane da kyau wannan shine yake cewa sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd وقال لا يفعل ذلك في السجود baya daga hannayensa a yadda zai tafi sujada ya kyarta akidin wancan hadisi na farko kenan la yaf'alu ay la yarfa'u yadayhi fi as-sujudi idan zai tafi sujada baya daga hannayensa wa fi riwayati ya zo cikin wata riwaya wa la yaf'al zalika hina yasjudu manzon Allah baya daga hannayensa yayin tafiya sujada wala hina yarfa ra'sahu min sujud da kuma lokacin da ya dago kansa daga sujada ba ya daga hannayen shi abin nan wannan abin da ake nufi da ruku'i kenan yunkurin tafiyar ka ruku'i a cikin sallah to irin wannan yanayin ake so ka yi ka kama gwiwoyinka da hannayenka bayan ka yi daidaita kar ya yi doro kar kuma ya daga matuƙar ba da larura ba idan da larurar ciwon baya ko abin da ya kama da wannan sun ce ad-daruratu tubihul ma'dhurat ita larura tana ba da uzuri kan abin da yake akwai hanzari a kai shi amma lafiyar ka kalau ana so bayan ka ya daidaita kar ka yi sunkuya kar ya daga bayan ka da ya daidaita haka ake bukata to bayan ka yi ruku'in malam sai ke cewa alhai'a alfi'iliya liruku alhai'a alfi'iliya liruku wata kamata aiki da ake so ka aikata a cikin rukuninka wasu aikace-aikace da shari'a take buƙatar ka inda za ka yi ruku'in sallatu ga abin da ake so ka yi na ɗaya ya muddu zaharahu wa ya hasirhu fala yi ƙawisu abu na farko da ake buƙatar mai sallah ya yi game da ruku'i ya muddu zahara ya shimfiɗa bayansa an gane ko? daga madda ya muddu ai ɓale ɗulu ana so bayan ka ba da tsayi ka shimfiɗa shi ya zama iya tsaye ya ba da tsayin kwance waya hasiru ka daidaita falayu ƙawun su kar kai baka an gane in dai ba da larura ba kar bayan ka yi doro aini kuma abin da zai sa haka sai ka meke wuyanka amma ka dakire wuyanka to bayan ka zai doro dole ana so ka miƙa wuyanka gaba kuma idanuwanka suna kallon gunda za ka yi sujada wannan shi zai taimake ka wajen daidaita bayan ka yin rukui abu na biyu ya ji alra'asahu hiyal zahari ana so ka sanya kanka daidai da bayanka kare yi ƙasa bai daidaitu da baya ba kenan kare ɗaga sama nan ma bai daidaitu da baya ba hiyal zahari saitin gadon bayanka ka daidaita kanka da bayanka la yanziluhu wa la yarfa'u karka saukar da kanka kuma karka daga shi bal yakunu zahar mustawiyan ma'a rasihi ya zama to bayanka ya daidaitu tare da kanka an gane wannan hai'a ce fi'iliya da ake so kai a rukuni abu na uku yujafi adudaihi an jambihi idan kai rukuni ana so ka nesantar da adudaika al'adudu shine wannan tsintsiyar hannu nan ana so ka nesantar da su daga nan nan yi aljamba haƙarƙari to ba a so ka ɗan fare hannunka a jikin gargarin ana so ka buɗa a samu space nan da nan haka ake so a rukuyi yasa wannan kuma wani tunatarwa ba a son sahu ya matsu da yawa an gane da ke ko yasa wasu masallatan sun daidaita sahun su ga iya mutanen da yake yi ba wani sahun mutane goma sha biyar wani mutane ya danganta da iya faɗin masallacin to in an daidaitu din kowa zai samu bal zai yi rukuyin sai da ake so amma in masallacin ku bayi da ba ku san adadin wanda suke gasa ku ba to wani za a matse shi idan an matse shi kuma yadda ake bukata aikata ba zai yi ba an fahimci wannan saboda a daidaita yadda kowa zai samu balance yayi abin da shari'a ta bashi doka a cikin sallah idan ka zama sanadiyar ka takura wani ya kasa yi to kai kana da laifi a cikin wannan aiki malik ke cewa abu na hudu ya za a kafaihi ala rukubataihi متفرجتي الأصابع كالقابض عليهما كأورا تابكا هنونك أكن غيوينك حين يضع كفيه على ركبتيه مف مف مفرجتي الأصابع كان وار إن يطنسوني الأصابع وانا إن يطن أكوي آه كنصر بنصر وسطى asabaha ko asababa wani kuma al'ibahama su ne sunaye in yatsu wannan to ana so ka buɗa su sosai kalƙabi da alaihi ma kamar kana damƙar gwiwar ka haka ka buɗa su su zama ka cifke gwiwar ka haka ai ala rukuba ta yi ai akan wannan gwiwoyin gwiwar dama da kuma gwiwar hagu abu na biyar ya kuna wada a rijilaini ka halin kiyam idan za ka yi ruku yana so kafarka ta daidaitu kamar yadda kake tsaye a sallah karka haɗe ta kuma karka tala ta da yawa daidaituwa dai daidaituwa ta ada to ana so idan za ka yi ruku kafarka kar ta buɗa kuma kar ta matse da yawa an bai wannan wannan su ne hai'a alfi'iliya fi ruku yadda ake so ka kasance wajen aikata ruku'i tsayuwa gashi bayanka kanka hannayenka gwiwoyinka ban haƙarƙarinka duk ya yi bayanin da ake bukata kai sai kuma ka ɗabbaka a cikin aikinka fahimtun rawar bukari an muhammad bin amur bin aba akwai hadisin imam bukari daga muhammad bin amur bin aba annahu kana jalisan ma'a nafirin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yace wata rana ya kasance iya zaune tare da wasu jama'a daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakarna salatin nabi sallallahu alaihi wasallam sai muke ambata irin sallar manzon Allah su sahabbai aikin su kenan dama ayi maganar lahira ayi maganar aljanna ayi maganar sallah ayi maganar wuta da abin da zai kai mutum wuta duk hirar su kenan ba irin hirar mutum yanzu ba wani man kana maganar mutuwa sai ce shi zai taya da hagu hadu sai ka guda ai aina mata kunu يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم akwai wani ma wani abokina ya ce an gayyace shi wani wa'azi wani masallaci ya je ya yi ta nasiya game da mutuwa wasu aka ce wai wani mamu iya ta faɗa wai me yasa zai zo yi wa'azin mutuwa na a ba zai wa'azi ga mutuwa ba a masallacin yan duniya kenan shi dai a faɗa abin da zaka ji daɗi ba zai yi ba manzan Allah da bakin sai ke tarakta fi kuma wa'azain manzan Allah da bakin sai ce na bar muku wa'azi guda biyu an naɗi wa sabit akwai wa'azi mai magana akwai wa'azi mai shiru wa'azi mai magana shine alqur'ani zakir bil qur'ani man yakafu wa'id wa'azi mai shiru kuma shine mutuwa yini asabit sai dai ka ji wannan bangiri ya faɗi wani ma ya sake faɗuwa to wata ran kai ne za ka faɗi a raka wani aje a binne shi da kai to wata ran kai za a raka ne wannan shine ka'ida ya sa mutuwa wa'azi ce wa'azi ce wani ba abin da bai fika rayuwar nan ba amma ya mutu ya tafi wani da ana siyan rai saba'in siya siya wa kansa ɗaya ɗaya suna mutuwa siya siya to amma Allah bai yadda ba ɗayan nan da aka baka shi aka bani kowa ɗayan Allah ya makala masa kuma iya da duration lokacin sa iya karewa magana ta kare an gane yasa ita mutuwa ba ruwanta da mai kuɗi da mai mulki da ɗaya ne a gunta da talaka duk ɗaya ne ba ta da wani bambanci bambancinka da wane sai dai kwanansa bai kare ba wannan ko zai ta zama dole sai lokacin da Allah ta'ala ya ba zai mutu amma in dai ta zo to la yasta'kiru na sa'atan la yastaqdimu akwai wasu wanda ka san da ana siyan rai dubu maza su yawa kansu kwanaki ba kanin dangote bane ya mutu ko ba ya ba shi bane in dai kuɗi ne yake magana ya akwai kuɗi a gun to Allah ba ruwansa da kuɗin karewa ga shugaban kasa yar addu'a iyakan kujerar mulki ya mutu ga shugaba abace iyakan kujerar mulki ya mutu ga murtala ramad muhammad iyakan kujerar mulki ya mutu to ga gwamnoni irin su wani dominic wani ne a kano kowa ne ne yawa wani a wani a kano abdullahi wasu shi ma iyakan mulki ya yi hatsarin jirgin sai mutum ne jos ne ko ya mutu ga irin su wannan na na kaduna ya kowa ya mutu iyakan gwamna ga irin su shehu kan giwa daidai lokacin ba mu da wai ba mu sani ba sai dai da ta su faɗa mana shi ma haka aka ce ingiri mutu iyakan gwamna to gashi nan ga sun teko shi ma na adamawa ne ko taraba na taraba shi ma ya ce to duk wannan dai misalai ga sunan in masu kuɗi ne ga sunan ba za su kirgu ba iyaka inda muka sani ma irin su wani ana ce masa adamu dan kaba mai kamfanin jiragen sama an kai kaduna yanzu caccangi duk ga sunan ba inda ba za ka leƙa ba duk inda ka ji akwai misalai suna nan da yawa wanda inda kuɗi ne in ka ɓangaro ɓangaren malamai irin su malam bakar mamudu gumi irin su malam wannan malam ismail idris allah ta'ala ya ji kansu irin su malam bawa mai shinkafa duk gashi na sun tafi duk in ka leka ba birnin da ba za ka leka ka sami irin wani wazin ba to kai ko me ya rage a gare ka in fitinannun yan iska ne masu mutu wani kwallon fitinan ne a garin ku za ka yanci ya mutu ko ba ka bane duk sakta ba inda mutuwa ba za ta leka ba duk ya sa mutuwa wa'azi in mutuwa ba ta zama wa'azi ba za ka wazatu ba saboda ka wani malami ke cewa wallahi lahiran nan ko a kafa ake zuwa wani ya kusa zuwa haka ya faɗa ya ce ko da kafa ake tafiya ka haura sittin ka doshi saba'in to babu shakka ka doshi lahira sai gabar ta gawa hankali Allah ta'ala ya samu dace malik ke cewa shi wannan sahabi ya ce suna tattauna da manzon Allah yake musu sallah فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد السائدي أبو حميد السائدي يتشوى أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله yace ni zan zan faɗa muku na haddato irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah kuntu ahfazakum li salati rasulillah na haddace irin yadda manzon Allah yake yin sallah sallallahu alaihi wasallam ra'aituhu yace ido na ya nuna min shi iza kabbara ja'ala yadayhi hiza mankibai manzon Allah idan zai kabbaran harama iya daidaita hannayensa idan ya daga daidaita bakonsa sahabi ne shi ya ga manzon Allah iya wannan wa iza rafa'a idan ya dago daga wa iza raka afwan idan zai rukui amkana yadayhi min rukubatai iya damkar guyoyinsa da hannayensa iya damkarsu shine amkana alladhina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkari wa la ya'tibatu al umur cikin suratul hajj amkana shine Allah ya baka dama ka zama kana da sai dara ya baka mulki ya baka kaza kai ne mai fada aji to ana so hannunka gwiwarka ta ji kamu shine amkana yadaihi min rukubatai iya damkar gwiwoyinsa da hannayensa sun mahasara zaharahu sannan ya daidaita gadon bayansa fa'iza rafa a ra'asahu idan mazan Allah ya ɗago kansa daga ruku'i istawa hatta ya uda kulle faƙarin makana idan ya ɗago daga ruku'i ya daidaita kowane ƙashi sai ya koma inda yake kaga ba gaggawa ke idan ya ɗago daga ruku'i ba daga ɗagowan zai tafi sujada ba a'a sai ya tsaya kowane ƙashi ya koma inda yake kamar dai tsayuwarsa ta sallah kafin ya yi ruku'i an fahimci wannan shi ya sa ma tasbihin ɗagowa daga ruku'i iya da tsawo a tsayen za ka ce rabbana wa lakal hamd tunda sami Allahu liman hamida a tahowa daga ruku'i yake balanta za ka ce hamdan kathiran ɗayyiban mubarakan fi duk kana tsaye mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla sana wal majd اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت wala yan fa a zarce da min kaljid wajen rabin shafi kana yi duk wannan tasbihi ne dagowa daga rukuni ba in ka dago daga rukuni yana so a tsaye ka fito waɗannan abubuwa an fahimta to sai malik ke cewa ya iya kwatanta da manzo Allah idan ya dago daga rukuni istawa ta yauda kullu fakkarin makana fa iza sajada idan manzo Allah ya tafi sujada wada'a yadayhi ghayra muftarishin wala hima manzan Allah iya shimfiɗa hannayensa gaira muftarishin ba nan me yake ce masa ba tsintsiyar hannu yake sawa ƙasa ba haka in ittirash in daga nan har gwiwar hannu a ce ka shimfiɗa su a ƙasa idan manzan Allah zai shida ba haka yake yi ba ya yake yi dogarawa yake ya dafe ya dogara akan tafin hannunsa a fahimtar nan amma har yanzu zaka yi rawan suna wannan abu iftirashi ko manzon Allah ya hana ba a shimfiɗa hannu gaba ɗayansa a ƙasa yayin sujada dafewa ake a kansa ka shimfiɗa tafin hannun ka dafe a kansu to haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam shine ghaira muftarishin wala qabidihi ma kuma idan ya shimfiɗa hannayen ba ba damƙe su yake ba shimfiɗa su yake tafin hannun ba dunkule su yake ba shimfiɗa su yake a sujada واستقبل باعتراف اصابع رجليه القبلة kuma a cikin dai sujjada ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya fuskantar da yan yatsun kafarsa a tsaraf a sabi irjilaihi ƙarshen yan yatsun kafa iya fuskantar da su ina alƙibla yan yatsun kafarsa idan ya sa kafarsa yayin sujjada to yan yatsun alƙibla suke kallo an fahimci wannan dama kuma iya cikin gaɓoɓi guda takwas da manzon Allah ke ce an bada doka ai sujada akan su umirtu li asjuda ala sab'ati idam a wata ruwayan sab'ati adha yace aljabha wa yashiru ila anfi yace goshi sai ya nuni har hanci duk suna cikin goshi da fiska da goshi da hanci sai yace alyadayn tafukan hannaye guda biyu sai rukubatayn guyoyi guda biyu sai a tarafur kadamai can in yatsun kafa karshen su wannan su ne gabobi guda takwas zaki su dimme sujada ya zamto wannan sun taba kasa matakar ba da larura ba ana ganewa wa farraja bayna asabi wa farraja واستقبل باعتراف اصابع رجليه القبله فاذا جلس idan maza Allah ya dawo daga sujada ya zauna fi rak'atayn idan ya dawo ya yi raka'a biyu zai zauna zaman tayyan farko kenan jalas ala rijlihi yusra zai zauna kan bangaren kafarsa ta hagu wa nasaba yumna sai toge bangaren ta dama din wa iza jalasa fi raka'atil akhira idan kuma zai zauna a raka'an karshe daga yadda yi sallama qaddama rijlihi yusra sai tura kafarsa ta hagu ba zama zai akan ta ba sai tura ta gaba sai ya zauna kan mazaunansa wa nasabal ukra sai toge waccan ta daman wa ka'ada ala maqa'adatihi sai ya zauna a mazaunansa an gane wannan kuma fiki wani irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kai mamu idan ka zo ka samu manzon Allah a zaune zaka iya rikolin ci a wace raka'a yake in zaman farko ne maza ha gane in zama na biyu ne maza ha gane shine mahimmancin ko hikimar da malamai suke cewa bambanta zama na farko da na biyu hai'arsu kamar su ta bambanta zaman farko ta yin farko da kuma zama na biyu ta yin ƙarshe mazan Allah yana bambantawa a lokuta daban-daban sallallahu alaihi wasallam wa rawa muslim min hadisi aisha ta radiyallahu anha akwai hadisin da imamu muslim ya fito da shi hadisin umina aisha Allah ta'ala ya kare da ita da ke cewa wa kana iza raka'a lam yuksh ra'sa wa lam yusawwibhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai ruku'i baya daga kansa sama kuma baya tsugunar da shi kasa ay lam yarfa'u walakin bayna zalika baya daga yi sama baya kasa da shi sosai iya daidaituwa bayna zalika hadisin iya cikin littafin muslim kitabu sala babu babu ma ya jima a sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam a can littafin muslim kenan wa rawan nasa'i min hadisi abi mas'ud radiyallahu anhu imam nasa'i hadisin abi mas'ud Allah ta'ala ya kare da shi fi wasfihi salatin nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake siffanta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma raka'a lokacin da manzon Allah ya ruku'i wada'a rahataihi fi rukubataihi rahataihi ala rukubataihi rahataihi sai da tafukan hannuwansa kenan an gane da kyau waje ala asabi'u asfala min zalik asabi'u in yatsunsa kuma suna kasan inda ya dafa na gwiwa idan ya nan dungun tafin hannun zai zai taba saman gwiwar can kuma ƙarshen ƴan yatsun za su kama gwiwa shine asfala min zalim wajafa wajafa bi mirfaqaihi hatta istawa kullu shay'in min amarafi wa masahu bi ru'usikum wa kuma wannan fagsilu wujuha aydikum ila al-marafiq marafiq shine wannan da tsintsiyar hannun nan ana so ka dan buɗa ta daga haƙarƙarinka wajafa bi mirfaqaihi iya dan budawa tsakanin hakarkarinsa da hannun shi hatta istawa kullu shay'in minhu sai kuma ya daidaita inda yake haka suke nakaltuwa manzon Allah ga inda yake gani idan su iya kansa kansu wa rawa abu daud hadisi abi humayd radiyallahu an imam abu daud cikin sunan nasa akwai hadisin sahabi abi humayd Allah ta'ala ya kare da shi fa'iza raka'a idan mazan Allah zai ruku'i amkana kaffaihi min rukubataihi iya tabbatar da cewa yan yatsunsa sun kama gwiwoyinsa wa farraja baina asabi'i iya bude yan yatsu su kama kowa ya kama inda zai kama sun mahasara zahara sannan ya shimfiɗa gadon bayansa gairar mukuni irasa ba tare da ya kasa kasa da kansa ba wala safihin bi kaddihi ba tare da kuma ya takure wuyansa ba an gane ku shine wala safihin bi kaddi baya takure wuyansa har na ɗinsa ya kumbura baya yi duk in kun kula kowace irin gaba a sallah to Allah ta'ala ya shar'anta mani da zaka ji daɗin ibada duk abin da zaka yi a sallah in dai ka bi wannan koyar ba ka takura ba in ka ka gaji kana ta numfashi tun kafin a karanta aya 20 tudu ba tsayuwarka ya kai ka bubbuɗe kafarka ne ko ka takure ta duk irin wannan iya sa mutum ya gaji ya ruku'in ka tasbihi guda biyar ma ka kasa yi to wani irin ruku'i kai ka dankare cikin ka ka matsa cikin ka ai ba za ka je abin nan ba za ka samu nishaɗin ibadar ba ya kake sujadar ka ka takure wuyanka ne dan ma an ka takure wuyanka bayan da bai ka ji daɗin ibadar ka to shi yasa duk abin da shi ta koyi da kai a sallah idan kana bin wannan layi za ka yi sallah ka cikin kwanciyar hankali duk yadda aka tsawaita karatu sallah ba za ka tafi amma duk a galibiya masu kuka da ana tsawaita karatun sallah sun gaji da tsayuwa su binciki tsayuwar su ruku'in su bidan su a galibiya ba sa irin yadda shari'a ta koyar wa fi ruwayatin a wata ruwayan sun maraka'a ko wa za a yi daihi ala rukubatai yan mazan Allah ya ruku'i to zai dora hannayensa akan guyoyinsa faka annahu qabidun alaihi ma kamar ya damta gwiwar da su hannayen wa wattara yadayhi iya daidai da hannayensa daidai da in ya tsuni ne wattara kowanne ya buɗa shi fata jafa an jambayi kuma iya buɗa tsakanin hakarkarinsa da hannunsa baya haɗe su gaba warawa min hadis rifa bin rafi'in hadisin sahabi rifa bin rafi'in radiyallahu anhu wa idza raka'ata idan manzon Allah zai ruku'i a fada ko kuma iya cewa idan zaka yi ruku'i iya koyarwa ne wa idza raka'ata idan kai zaka yi ruku'i fada rahataika ala rukubatika ka shimfida tafin yan yatsunka akan gwiwoyinka wamdud zaharaka sannan ka miƙe gadon bayanka hadisin iya cikin littafin abu dawud kitabu salah babu salatu man la yuqima sulbuhu babin sallar da mutumin da yake baya daidaita gadon bayansa kun ga yan uwa wannan duka kamar igiya ce muke daura wuyan mu ba ana ganewa dace in kana kuskure ko kana da ga dama to yanzu lokaci ya kare in dai sallah irin ta manzon Allah za ka yi kana kwaɗayin a lahira a tashe ka cikin layin masallatan manzon Allah to irin wannan za ka yi ka yi haƙuri ka yi irin wannan ka ji ko ka yi haƙuri wannan shine shine alkhairin kuma nusar da kai ake zuwa ga alkhairi kar ka shekara talatin arba'in hamsin kana sallah ka je kiyama a ce sallah ka ta sabar ta manzon Allah wannan wace irin asara ce wannan kuma da yawa haka za a yi musu wallahi da yawa da yawa ita sallah ba kamar ayatan nasu ba ce inda sallah kamar ayatan nasu ce to da bayan da za a yi sahabi ya tambayi manzon Allah wani abu domin a gaban su yake yayi iya gaban su iya yi in dai da mujarradin ganin ido ne kawai to wallahi sahabi ba abinda za su tambaya game da sallar manzon Allah to amma kuna ji ba wane ce na ji manzon Allah yayi kaza na ga manzon Allah yayi kaza mu duba hadisin bayan istifta sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah bi abi anta wa ummi a ra'aitaka sukutaka baina takbiratul ihram wa qira'atul fatiha manzon Allah fansata fansarka mahaifiya da mahaifiya ta rasulullah in ji abu hurairah yake cewa muna so ka ba mu labari shirun da kake yi idan ka daga hannu kai ka baran harama kafin ne kafin ka fara karatun fatiha wanda ba tambaya yi ba manzon Allah a gaban sa ke sallarwa amma aka yi wani abu bai gane ba ita iya neman ƙarin bayani ko mazan Allah ya masa ƙarin bayani to amma yanzu ba abin da kake aikatawa a sallah da baka san matsayinsa ba kuma kana kunya ka buɗe baki kai tambaya baka da lokacin tafiya neman karatu baka da lokacin zaka daure tabin gari wajen malamin ungo ke koya ma duk baka da wannan tabin shugul da commitment sun bayawa mutuwa tana zuwa idan ma an tawo zaka ce akwai commitments akwai taron mu na fati zamu yi ran 26 ga wata akwai wani kaya za a turo ran kaza da kaza ga wata to idan mala'ika zai fahimci wannan yaran sai kai masa gumba zai fahimta ba kai maka san shawara amma muna fifita wannan rayuwar duniyar muna ba ta farauci mai karfi akan ibada wallahi kuma ibadan nan dan ita Allah ya halicce mu fa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun duk abin da zaka yi to ribar kafa ce a wannan rayuwa amma firamare a sami naka a wannan rayuwar hina ibada ya zamto ibada ita ce game da komai duk abin da zai biyu kuma sai dai biyu bayan ibada to wannan fa shine musulunci wannan kuma shine sunna ba kama bace ba surutu bane ka tsaya kai abin da ya dace a lokacin da ya dace an fahimci wannan a mun sha karantawa na manzon Allah da idon sa ya goni mutum iya sallah baya nutsuwa a ruku'i baya nutsuwa a sujada yace law mitta ala haza la mata ala ghairi milla yace wallahi da ka mutu kana irin wannan sallar da ka mutu a wajen addinin musulunci da ka mutu a wajen addinin musulunci haka manzon Allah ya faɗa masa wani kuma yazo manzon Allah yayi sallah ya zauna yake tasbihin sai ga wani ya shigo zai yi sallah shi kadai manzon Allah iya kallon shi yi sallah ya gama ko in sai yi sallah ma ya zo yace assalamu alayka ya rasulullah yace wa alaikumus salam irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka saki abin da kai ba sallah kai ba koma ka saki ba tai ba ya koma karo na biyu ya saki ya dawo manzo da ce koma ka saki ba tai ba ya koma sau uku ya saki manzo da ce ba tai ba koma ka saki yace wallahi manzon Allah iya abin da na yi kenan da Allah a koya min ya zanyi sannan manzon Allah ya koya masa idan ka tsayu ka daidaita ka fuskanci alƙibla ka taho masallaci a nitsi kai karatun fatiha mai kyau kai karatun sura kai ruku'i kan nutsu a ruku'i hatta ta dama ina raki aka yi shi idan kai ruku'i kai tasbihi ka ɗaukowa ta ta dama inna qa'ima ta atadila qa'ima sai ka daidaito a tsaye kai tasbihan tsayuwa sannan ka tafi sujjada ka nutsu a sujjada kai tasbihai ka ɗago ka nutsu a zaune tsakanin sujjadan farko da ta biyu sannan ka koma haka masa Allah ya koya masa kaga yayi kabbaran harama fa yayi karatu yayi wadu ulimu na alal yusra duk yayi to amma me yasa manzon Allah ya kwande mu da sallar gabobin nutsuwa a sallar nabi ba yayi karatun fatiha yayi sura amma ruku'in sa bai cika ba dauko wasa bata cika ba sujudin sa bata cika ba yi manzon Allah ya sallar bata yi ba ko bata yin ba to yanzu da manzon Allah yana nan da rayuwarsa ai wanda zai ruhe sallar suna da yawa wallahi tallahi suna da yawa wani ya mai da sallar ma tamkar wasa sallah ce fa wani zai yi raka hudu a cikin minti uku ba kai da kanka ka san ai ka tawaye wani abu mala ko a katin jefa ƙuri'a ai za ka fi minti talatin ranar ma ba hutu ake bayarwa ce kowa ya zauna a gida kada ce me nema abinci ma wanda bai da abinci ma ya zauna dole sai ya sai ya yi zaɓe to ka san abin da za ka yi wancan mawa na kuma ibada kana gyara alaƙar ka da Allah subhanahu wa ta'ala ya kiske cewa ko yar mubi ko yar faki duk da yana samu ta irin wannan sunayen wai ba yawa a kai maka san ƙarya kake yi yawa ba yawa ba lada shine maganar kawai yawa amma aka ce ba yawa sai lada ba zai yi ba saboda ka mu gyara ibada sallah ta fi kowace ibada muhimmanci ita ce farkon abin da za a bincika aikin ka gobe alkiyama farko kenan awwalu ma yuhasabu bil abdi yawm alqiyamati as-salah farkon binciken aikin ka sallah idan sallah ta gyaru dukkan aiki ya gyaru idan sallah ta rushe kuma dukkan aiki ya rushe Allah ta ya samu dace ina ganin za mu tsaya matsaya nan a wannan mutu goma ku yi hakuri da shi ina ga shi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da ne kuskure Allah ya ba mu ladansa idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu tashi alhai'a alqawliya li ruku abubuwan da ake faɗa a cikin ruku'i Allah ya kai mako mai zuwa nan gaba za mu tashi insha Allah Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya yafe mana da mu da su ya sa aljanna ce makomarmu Allah ta'ala muna roƙonka da mu da zuriyarmu Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici Allah ta'ala ka shirya da mu tafarki madaidaici da mu da zuriyarmu gaba ɗaya Allah ta'ala ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa ka zaunar da mu lafiya a wannan jiha ka zaunar da mu lafiya a sauran jihohinmu da garuruwanmu ya Allah duk inda ake samun motsin fitina da tashin hankali Allah kai ɗaukinka wajen zaunar da mu lafiya a wannan gurabe Allah ta'ala muna roƙonka ka samu yi lafiya mu gama lafiya Allah muna roƙonka arzikin duniya da lahira ya Allah Allah muna neman tsarinka daga shirin duniya da lahira akwai masu mabambantan bukatu suna cewa sa su addu'a irin su shi malam Abubakar da muke tafiya da shi da malam Isa Allah ta'ala ya biya musu bukatun alkhairi akwai ɗaya ɗan uwan namu malam Adamu da muke zuwa da shi to ya koma karatu iya karatun digirinsa na uku a garin kano to iya bukatar musashi a addu'a Allah ta'ala ya bashi nasara Allah ya sa ya fara a sa'a ya gama a sa'a da sauran dukkan wanda suke da bukatu irin su baba san turaki da sauran al'umma ga mai girma hakimi kullum muna tare da shi mana mai don Allah ya kara masa lafiya Allah ta'ala ya kara masa lafiya na'am to akwai wani ma ya aiko sakon addu'a ya sa shi cikin addu'a muna addu'an Allah ya biya masa bukatu suna alkhairi ga malam liman da malam abubakar kari su ma muna ƙara musu don Allah ta'ala ya biya bukatu suna alkhairi ga sauran al'ummar masallacin mu da yawa ga suna ko ina ma sun da ka fara wannan darasin da su ake yi amma kuma har yanzu ba san sunayen su ba sai da su ya kuli la hawla wala quwwata zai ba wannan kenan a a muna murna amma da da saki yanzu kalubalen mutanen unguwannin kuna da yaki mai tashi wannan gaskiyar magana cutar gida ta yi komin yaba Allah ya saka mai da alkhairi amma mu da ya shawarce mu a zo unguwannin asa gida a zo ko da an gano wani mai siyarwa beniya ba a samu a gaba zai siya amma tashin irin datta wannan a wannan gun wallahi ta lahira guwa ce ba karamar gibi ba ne Allah kuma cike gibin zai mana wahala saboda ka muna mai murna da